من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته جاهد جهاده وداد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى يا داود مؤمن مجلسنا مميتان البركة bayan hutun sallah da kuma azumi da aka tafi aka ɗan ɗau lokaci mai tsawo yau Allah dawo da mu muna sha biyar ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau sha tara ga watan shida miladiya dubu biyu da goma sha tara kamar yadda aka sani muna karatun littafai a wannan majalisi namu a matsayin ciko a karatuttukanmu na zaure wanda ba za su iya yiwuwa a ce an karanta su a zaure kowa karanta nashi ba su ne ake dawo da su wannan majalisi domin a karanta su karatu na bai daya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci a yau kamar yadda aka sanar akwai ƙarin littafai bayan gama wasu littafai guda biyu da muka yi akwai littafin tuhfatul mawdudi bi ahkamil mawdud na al-allamah ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi sannan akwai littafin alhisbatu fil islam na malamin sa wato shekul islami ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya rahmatullahi alaihi kamar yadda muka sani daga cikin abin da muke ba mahimmanci sosai sosai wajen tarbiyyar ɗalibai akwai littafin shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi da kuma malamin almajirinsa ibn qayyim karantar littafin waɗannan malaman suna ba ɗalibi wani sheti na musamman su ɗora shi akan gwadabe wanda yake miƙaƙƙe sannan bayan ilimi mai yawa da zurfi da zai samu Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu wannan shimfiɗa nake ta gabaki ɗaya kamar yadda muka saba littafin da za mu fara karantawa shine littafin rijalun wa nisa'un hawla rasul sallallahu alaihi wa sallam wallafar babban malami sa'ad yusuf abu aziz hafizahullah ta'ala a karatunmu na ƙarshe mun kammala ɓangare na farko da ke bayani akan rijalun haular rasul sallallahu alaihi wasallam da izinin allah yau za mu shiga alkismu sani shine nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam wancan mazaje ne aka kawo mana su yanzu kuma za a kawo mana mata akwai mukaddima da malam yayi saboda haka zamu fara da ita sannan sai mu shiga abin da Allah madaukakin sarki ya sauke mana na su matan da aka tattara za a yi bayani kansu akwai maza kamar yadda muka gani guda saba'in da biyar sannan mata su kuma ashirin da biyar ne mata su ashirin da biyar wanda ya bada ni'atu sahabiyyin wa sahabiyya wato sahabi namiji da sahabi mace guda ɗaya mun gama guda saba'in da biyar sahabbai maza to akwai kuma sahabbai mata guda ashirin da biyar Allah ya ƙara yadda gare su ya ƙara mana son su ya ba mu ikon koyi da su bala ya ce muqaddima gabataswa bayan yi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine rabbil alamin ubangijin halittu gabaki daya wassalamu ala wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin sannan Allah ya salati kuma ya aminci ga wannan da ya aiko shi ya zama tausayi lil alamin ga halittu gabaki daya wane ne shi sayyidina muhammadin shine shugaban mu jagoran mu wanda muke koyi da shi النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين sannan Allah yi wannan salatin yi wannan amincin ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi alihi iyalan gidansa wa sahbihi da sahabbansa at-tayyibin at-tahirin waɗanda suke at-tayyibin tsaftatattu daga dukkan kazanta at-tahirin waɗanda suke masu tsarki sun kubuta daga dukkan wata najasa ko dukkan wani abu da zai zama mara kyau wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin sannan taba'an su ma duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako Allah ya musu irin wancan salatin kuma ya musu irin wannan amincin wa ba'du bayan haka falaysa sahihan ma yuqalu malan ya fara kora wani tunani mummuna da ake shafar musulunci da shi a matsayin kashin kaza da ake shafa ma musulunci alhali musulunci bari'un min tilka tuhuma musulunci ya wofinta ya kubuta daga wannan tuhumar da ake masa saboda haka sai ya fara raddi a game da wannan mummunar tuhuma falaysa sahihan ma yuqalu ba daidai bane ba ingantacciyar magana bace wannan maganar da ake faɗa cewa wai kanatil mar'atu fi sadri islami mace ta kasance a farkon musulunci in an ce sadru ana nufin awwalu eh sadru shay ay awwalu ce farkon musulunci in an ce sadrul islam a wurin malaman at-tarikhul adabi malaman tarihin adab in sun ce sadrul islam suna nufin daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa rasuwarsa har zuwa kai kashe sayyidina ali radiyallahu anhu afwa har zuwa kashe sayyidina ali radiyallahu anhu a shekara ta 40 bayan hijira wasu kuma sukan hada su ce sadrul islam har zuwa shekara ta 123 a inda aka samu sukutun daular umawiyya ce lokacin da daular umawiyya ta ruguje to duk sukan sa su a matsayin asru sadrul islam to ba daidai bane ba ingantacciyar magana ba ce wannan maganar da ake cewa wai mace ta kasance fi sadrul islam a farkon musulunci la takhruju abadan illa thalatha marratin wai ba ta da fita shi so uku haka hada sha wantasha ya yaɗu kuma haka ake faɗa ma wasu kuma waɗanda ba sa son ba su san musulunci ba ko ba sa son su masa adalci suna nan akan wannan ƙaryar cewa mata fita uku kawai suke da ita mace fita uku kawai take da ita fita ta farko min batni ummiha ila duniya fitowar farko da mace za ta yi ita ce ta fito daga cikin mahaifiyarta ta zo duniya kaga za ku gujin ko ai fitowa ce wannan li'annaha kanat fi batini batni ummiha fa kharajat ila wahati dunya ko suka ce wannan ita ce fita ta farko da mace ce wa min dari abiha ila az-zawj ko ila dari az-zawj sannan fita ta biyu ita ce fitar da za ta yi daga gidan ubanta zuwa gidan mijinta wa min dari zawjiha ila al sannan fita ta uku ita ce a fitar da ita daga gidan mijinta shikenan sai a kai ta kabari ta mutu kenan kaga min al-wiladati ila az-zawaj wa min az-zawaj ila al-mamati shine talhisi ko من الولادة إلى الزواج ومن الزواج إلى الممات daga haihuwarta sai kuma gidan mijinta daga gidan mijinta kuma sai a daugawarta a kai ta kabari wai waɗannan su ne nau'ukan fita guda uku da mace take da shi su a cikin musulunci da wannan firya ce ƙarya ce aka danganta ma musulunci musulunci bai san wannan ba فهذا قول مفترى wannan magana ce da aka kirkire ta aka kage ta ta ƙarya ce an tuhumu musulunci da abin da bai yi ba musulunci ya yadda mace har jihadi ta je mata na zuwa jihadi na zuwa jihadi suna zuwa su je su zama su ne suke kula da marasa lafiya su suke jinyar marasa lafiya idan an ji musu ciwo su suke aiki na nurses kamar yadda ake faɗi a yanzu aikin suke su suke aiki suna yi suna zuwa su dafa abinci suna zuwa su rika shirya ma sojoji maza barikinsu duk suna yi to ina aka samu a ce mace fita uku kawai take da ita kaga ba gaskiya bane وليس صحيحا كذلك ما يروى أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت sannan ba ingantacciyar magana ba ce ita ma ƙarya ce a bar da ake cewa waina na isha an ruwaito da gare ta ta ce fi sha'anin nisa'i a game da lamarin mata la tunziluhunna al-ghurasa hakku aje mata a falo hakku ba su falo a samu wani waje kawai mara kyau a aje su yani la yuskanna fil a'ali wai ana nufin cewa na ta ce ka a sa su a bene kasa su a falon bene basu a ƙasa tunda su kaskantattu ne wala tu'allimu hunna alkitabata sannan ka koya musu rubutu wannan ƙarya ce ita ma ƙarya ce wannan magana na sha jawo mana baitin wani da ƙadiri da shi ne ya faɗi magana ke cewa ke cewa malin nisha'i وللعمالة والكتابة والخطابة هذا لنا ولهن منا أن يبتن على الجنابة yace me haɗa mata da al'imala su yi aiki ba su da wani aikin da za su yi a waje wal kitabati sannan ba ba su ka a basu ba su yi rubutu ba sannan wal khitaba sannan ka a koya musu magana a basu su zama dolaye haza lana duka waɗannan uku mu namu ne mu maza azzalibai ko ba shi bane fassara walahun minna an yabitna ala aljanaba su kuma abinda kawai yake nasu shine mu mutake su mu sa su yi janaba shi ke aikin su ke to in shi wance ya faɗa ban jin ma lokacin musulmi ne ya faɗa haka in kuma a lokacin ya faɗa a matsayin musulmi ne shi to ba musulunci yake wakilta ba yana faɗin wani ra'ayin shi ne can mummuna da kila suka je suka haɗu da wasu suka yi mitin suka tabbatar da cewa haka amma musulunci ba wannan ba ce fahimtarsa balil haqiqatu anna mar'ata abin da yake na tabbas lallai mace ashat fi zilli hada ad-din al-khalidi ta rayu a ƙarƙashin inuwar wannan addinin madawwami mutamatti'atan tana mai jin daɗi bi kamili hukukiha da haƙoƙinta cikakku addinin musulunci ya ba mace haƙoƙinta cikakku tushariku ummataha fi amaliha wa adamiha tana tarayya da al'ummarta fi amaliha a burace-buracen al'ummar duk wani buri da al'umma take son ta ci ta kai gare shi to mace tana ɗaya daga cikin waɗanda aka ɗora ma shi yi aiki domin a ga al'umma ta kai zuwa ga wannan buri da ake so a samar a cikin al'umma ku duba abin da hafiz ya faɗa rahmatullahi alaihi yana faɗa na cewa fi durihin na shu'unuhun na azimatun ka shu'uni rabbi saifi wal mizraqi yace a cikin gidajen mata aikin da suke yi to bai gaza aikin da marikin takobi ko marikin mashi wato soja da yake zuwa je yaƙi domin tsara ƙasa da addini to su ma mata aikin su bai gaza wannan aikin ba a kuma cikin gida za su in kuma sun za su fita to za su iya yin aikin su gwaggwadon iyakoki da ake da su na shari'ar musulunci da suka shafe su so daga tushariku ummataha fi amaliha wa alamiha tana tarayya da al'ummarta ta musulunci fi amaliha abu burace-buracen al'ummar wa alamiha haka nan tana tarayya da al'ummar a cikin abin duk da ya shafi al'ummar mara daɗi alam kenan ra'ayna min hunnal mujahidati a cikin mata mun ga waɗanda suka je suka yi jihadi akwai su irin su muwaraka suna halartar jihadi wal'abida sannan ga bayi ga ga waɗanda suka zama masu bauta da yawa har ma wata ta zo gidan na na isha rabi Allah ana tana sallah manzo Allah sallama ya ce wace ce wannan aka ce ai wance ce mai yawan sallah har manzo su ne nuna cewa ibada ta sallah ta yawa ko ya ce ma alaikum bima tufiquna fa inna Allah ta'ala la yamallu hatta tamallu kaga al'abidat ke wal faqihat sannan ga masu fiqh a cikin su irin na Aisha radiyallahu anha eh irin suna na Aisha radiyallahu anha kaga ni fal islamu sana haqqaha wa irdaha musulunci ya tsara haƙƙin mace kuma ya tsara mutuncinta wa qutilal kharrasu Allah ya tsine ma waɗanda suke maƙaryata alladina yadda'una zulman wanda suke riyawa saboda zalunci wa zuwan da kiran ƙarya wai annal mar'ata fi zillil islam cewa ita mace a ƙarƙashin inuwar musulunci in dai musulunci za ta yi to mahibatul janahi to an kakkaɓe mata an tsinki an babballa mata fukafukinta makafikin da za ta tashi ta ci gaba da shi to an babballa shi mahdumatul haqq sannan kuma an tauye mata haƙƙinta wannan ƙarya ce wa ala safhatil qadimati mala yace shafuffukan da za su za mu fuskance su nan gaba na'ishu ma'a nisa'in khalidati za mu ga za mu rayu tare da wasu mata waɗanda suke dawwaman mu a cikin abin da suka dawwaman mu al'umma na tarihinsu ومؤمنات صالحات كما مؤمني ولن سك نجرتتو فقيحات ومجاهدات فقيحات مجاهدات سنن مثلا فكه كما ما سجهادي كن أصدق دليل سوني ما في جسكي الدليل وأوضح برهان كما ما في فتوى فيلي لهجة على عظمة هذا الدين أكن جرما ونن الدين وخلود مبادئه kuma sannan ka'idojin musuluncin da dokokinsa su ma suna dawwamammu ne wallahu ghalibun ala amrihi Allah madaukakin sarki marin jayi ne akan al'amuran sa baki daya nan shimfidar da malam yayi mana kenan domin fuskantar tarihin waɗannan mata guda 25 sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara musu yadda mala ya ce mu'allif sa'ad yusuf abu aziz shine mai littafin dama saboda haka ba sabon littafi ya rubuta ba ciko ne waɗancan maza saba'in da biyar mata kuma ashirin da biyar sahabbai ɗari kenan maza da mata Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya fara mana son sahabbansa da kuma koyi da su Allahu